إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗorin wa markaz ahalu sunna da jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 25 ga wata na zulkada hijira shekarar 1441 wanda ya dace da 15 ga watan bakwai shekara 2020. Yau insha Allah za mu ci gaba da karatu cikin mota ta Imam Malik. rahimahullah yau za mu yi darasi na za mu yi darasi na 47 cikin wannan littayin wadda zai mamali darasi na 47 insha Allah za mu tashi al'amul fistika yadda ake yi a cikin neman shayarwa al'ististika kenan neman a shayar da kai kenan idan aka yi wari ana buƙatar ruwa to irin abin da ya zo a cikin sunna na abin da ake aikatawa a lokacin neman shayarwa ta rashin ruwa kenan حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلى فاستسق وحول رداه حين استقبل القبلة وسئل مالك عن ثلاث استسقاء كم هي فقال ركعتان ولكن يبدأ الإمام بالصلاة بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بقراءة وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود abinda yake wannan hadisi na abbad bin tamim yake ta yaji abdullahi bin zaid almazini iya ba da labarin cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil musalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta hilin idi wuri da ake taruwa don sallar idi fastasqa ya nemi shayarwa kenan ya nemi ruwa a shayar da su ruwa tunan a wannan hadisi marfu'i ta ya tsaya kurin yake karanta da mu a wannan neman shayarwar da aka yi wa hawwala rida'ahu hina istaqbala qibla manzon sallallahu alaihi wasallam ya juye mayahin shi lokacin da ya huskanci alqibla na menene kenan akwai kallon alqibla lokacin addu'a kuma akwai juya sauyawa juya mayahi na nan ya koma na a juya shaka mayahi wannan shine abin da yake karanta a wannan hadisi marfu'i to anan sai gama da cewa imam malik rahimahullah an mai tambaya akan salat istisqa kamhi sallar shayar da ruwa raka'a nawa ce faqala raka'atan yace raka'a biyu ce walakin amma ta raka'a biyu yabda'u al-imamu bis-salah qabla khutbah kaman dai na idi idan liman yazo zai fara sallah kahin fara khutbah fa yusalli raka'atayn zai salla raka'a biyu summa yakhutub kuma bayan salla raka'a biyu sai huduba zai wannan huduba qa'iman a tsaye wa yad'u zai addu'a wa istaqbil qibla zai huskanci alqibla kenan a lokacin addu'a an san asali huduba ana kallon mutane ana yi wa lokacin da zai addu'a sai huskanci alqibla in ya huskanci alƙibla wa yi hawili rida sai juya mayahin shi nan dama ya koma hagun ya juya wa ya ji harfin raka'atayin kenan zai bayyana karatu a rakawoyin guda biyu wajen fi raka'atayin bil qira'a zai bayyana karatun shi a rakawoyin guda biyu na sallar idin da zai wa idha hawala rida'ahu ja'ala alladhi ala yamini ala shimali idan ya juya mayahin nashi yaya zai zai sanya na dama ya koma hagun wallazi ala shimali ala mini na hagun ya koma dama na ce imma wannan za a juya koma bai bai a juya ya sake haka ko na kasa zai dauko ya mai ya mai juya shi dai dan nan ya koma na canza halin nan kamar ce kamar fa'ali ne hata ce na gari na Allah ya canza mana halin da muke ciki shi ne ke canza mayahin shi daga nan koma nan kurin magana kenan ya ce wa yi hawilu nasu ardiyatan iza hawal imam da da'u su ma mutane lokacin da liman ya juya mayahin shi su ma za su juya nasu idan liman ya juya mayahin shi su ma suna zamne wasu taƙabilu ne alƙibla da wasu suna kallon alƙibla wani suna daga zamanan za su juya su ma nasu mayahin yadda ya juya na shi shi ne na abinda imam malik amsa da ya ba da akan siffar sallah ta shayar zama kafiya-kafiya ta bayan sallah da magana ta addu'a nan da ya takaice kuri makarantar da mu sallar neman shayar da ruwa ana irin na idi ne an zo sallah ake harawa raka a biyu kuma liman ya zo ya hudu ba ga mutane kuma ya juya ya kalli alƙibla ya addu'a daga hannu ya addu'a ya addu'a kuma ya juya mayahin shi na dama ya koma hagum ya koma dama kuma kuma mamun koyi da liman sai kuwa haka wannan shi ne abin da karantarwa anan illa cewa ruwayar hadisi na abdullah bin zaid almazini imam bukhari ya roto musulmi ya roto kuma sauran magana ta imam malik ce tambaya da aka mai ta yaya ake wannan sallah sai ma ja fi da nan ma kuma zai bayani irin abin da ya zo na neman shayarwa don kuntan ba sai sallah ba aka iya sallah kuma aka iya addu'a haka to nan ma zai kawo wani abu da ya inganta kan mas'alar da magana ta shayar da neman shayarwa bayan rushin ruwa haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id an amr bin shu'aib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت cikin addu'a da yake kenan akwai kurin a yi addu'a haka kura ita ma ana yi misali za su ta rasulallah wanda bakwai za su ta rasulallah garinmu wallah mun zo daga nesa garinmu hanya ta yanke babu ruwa dabbobi sun mutu na nabi daga hannu ya mayar wani addu'o'i ya ce wala iya koma garinsu a ranar a lokacin aka musu ruwa a garinsu ana ba shi labari bayan ya koma gida ce a wannan lokacin da annabi mashi wani addu'a a wannan rana a daidai aka wani labarin a wannan lokacin aka yi ruwa to kenan haka ana addu'a kurin allah ka ruwa magana kenan sai wannan ruwa hadisi sahihi ya inganta sahihi ne سي وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون أودية ومنابت الشجر قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب قال قال مالك في رجل فاتت أم إذا نابن دمقر بيتين حديثا abin da yake ruwayar daga anas bin malik radiyallahu anhu yake cewa ja'a rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah halakatul mawashi dabbobi sun halaka wa taqatta'atu subul hanya ta yanke kenan rushin rushin ruwa rushin abinci na dabbobi ruwa yasa dabbobi sun mutu kuma hanya don ba abin hawa wanzu a hawa bulaguro shine hanya ta yanki mana babu abin hawa a bulaguro don ba abin da za a cima kuma wani abin yawa kada da bika ba yawa kana haka a cikin ranar juma'a ne a ruwa tarwa bin amsar malik wanda bukada ka musulmi ya kawo abin yawa kana a ranar juma'a ne mutumin ya shigo ya ce ya manzan allah ya ba sanar ya ba da wani labarin na hanya ta yanke kaza kaza kaza haka ya ba labari kuma ya zo annabi yana hudu ba ya tsaye da shi kurin iya hudu ba tsaye da shi rasulullahi kaza kaza kaza kaza shi labari dabbobi sun mutu hanya ta yanki kaza kaza kaza kaza iya cikin hudu ba mace tsaye da shi annabi kai tsaye daga hannu shi ne fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam famutirna min aljuma'ati ila aljuma'a a ruwa da bukhari ka musulmi ka annabi hannu daga اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا قران الدادي قران اللهم اغثنا الله ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu abin da yake kenan a wannan juma'a daga nan kuwa yace fa mutirna min aljum'ati ila aljum'a aka mana ruwa daga juma'a da wannan addu'a da aka yi har juma'a mai zuwa wannan cewa tabbas wata ruwaya da mamman bukada kawo ya ba labari lokacin da aka yi wani addu'a ita mafi mafinta mutu da laukaza a ya ce ko da ɗan turiskin dabino babu turiskin wani hata hadiri ko ɗan ɗigon hadiri babu a sama mutu da bayo take ya ce ana wannan addu'a kuma ya muka ga wani hadiri daga can bayan sala wani dutse ne wani ce ban karka da fasadi suka ce can daga bayan sala ya maka dan hadiri kamar gargar kuwa dan karamin shi ya zawa wannan hadirin dan guntu da tsakar gari kullum sai baji ya ce daga masallaci a lokacin da ke ruwa annabi ya iya hudu ba he da ruwa ya jika su he gashi ana gudu gaugawa zuwa gida ruwa kai jika ka annabi ya karama mai kamsa dariya dan adam kenan zugudu zugudu na ji gudu kuma ya zo ya ce a lokacin da wannan aka haruwa kenan gida ma da kira aka ji da gudu aka ta gida don kan ruwa cikin kai tsaye aka abu ce wallah wacce mutum hadari kudi ba amma ana hudu ba kayan a wuta ruwa gama gani sallallahu alaihi wasallam na cikin mujiza duk amsa addu'a ce ma mujiza ce da ta amsa addu'a ce Allah ki kai tsaye abu ne a hiri aka yi ba na bane ba a cikin daki yace aka mana ruwa tun daga ran ana ruwa sai da juma'a ta kewayo juma'a ta biyu ta zo ana ruwa ƙal faja a rajulun ila rasulun salasalam sai wani mutum ya zo tunan suna cewa wancan ne ko kuwa ba wancan ba ne a jerin magana ta larabawa suna cewa idan aka zo da na kira aka sake kawo ta abin ta gina abin ta abin ne ba mutum abin daban da ba mutum ɗaya ba ne ba ina tun ya ci a rajul amma ne an ba wata ƙarina ne an ba wani dalili shi dai tabbas wannan ne sai ba ta tabbas ka ba sani ba wannan ne na harko shi dai yanzu juma'a ta zagayo kuma ruwa bai yanke ba tun sati da ya wuce har yau ana ruwa sai ga wani ya shigo kuma shi ma ya ce faji a rajin ila rasulullah sallallahu faƙala ya rasulullah shi ma zai shigo jaje na biyun ya ce ya manzan allah ta haddamatul buyut wanqata'atus subul wa halakatul mawashi can an yi magana da hanya ta yanki ba abinci dabbobi sun mutu yanzu kuma gidaje sun rushe ya manza Allah ta hadda matul buyut gidaje sun rushe wankata a tusubul hanya ta yanke don babu ba'a tafiya ƙoramu kwaɗa ruwa ne wa halakatar mawashi kuma dabbobin su masu mutu ruwa kashe su wasan aka yi ruwa da ke tafiye da dabbobin yin ruwa yawa kenan yanzu ma shaka shigar hadisa bu a lokacin nan iya hudu bai koma abin ya sake kusancewa faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم زهور الجبال والآكام وبطون أودية ومنابت الشجر كما أدى يا الله أنما يفعل أدى يا الله zuhurar jibalol akam a yi wannan ruwa a saman duwatsu da tuddai ƙwautsunan abdiya da cikin kwaruruwa kenan a bar su a yi a daji can daji cikin ciyawa da inda dai ake bukatar su gari kenan yanzu bisa bukatar ruwan an ya ce fanja bata anal madina sai wannan ruwa wannan hadiri sai ya kware ya kware tarwa ce kaman zaman da san kai tsaye mata ta koma kaman zobe tarwa kaman zobe ta koma nan ya tafi jara kaman zaman aljayib na maganar riga ya kama maganar inda ake zagi riga daga wuya to wata ruwa ya kama maganar garin madina ya koma kaman zobe ga wuyar rigar kai tsaye kurin ya kashi ana ruwa a kewaye madina amma garin ba'i kuma kai tsaye kuma a wani bai kurin ya ga ruwa tsaye kak sai da kasan kurin iya kun iya ana kamar ana jin shi hadin kurin ana jin kurin ana jin hadin kurin ana jin iya baya iya baya iya baya muna kallo kurin ya janye ya janye ya janye kun ta ga ta koma kaman zobi ko ina gote ana ruwa amma garin Madina ba ruwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shinan yace fanjabat almadina sai ta kwaren ya ta janye hadin kenan yake magana ya janye ya kware daga madina injiyaba thawb yanda ake zage tuwa daga daga kai a zai a wuta haka aka hudda hadirin daga cikin gari wannan cewa iya shi daga cikin dai mu'jiza ce dai ta amsa addu'a kuma ya karantar da mu cewa kenan ana roƙon ruwa a cikin huduba cikin wuraren roƙon ruwa ana yi a cikin huduba kamar da ake zuwa sallah ta musamman haka kuma kuma daga madafar kuma ya addu'a kawo mana ruwa kurin duk ya wani ya tabbata shi ne makaranta hadisin farko na yin addu'a haka kurin Allah kawo ruwa na biyu na yin sallah na uku yanzu kuma na yin a cikin hudu ba a daga hannu a yi addu'a ƙwada malik imam malik yake hudi cewa iya magana fi rajulun fatatuhu salatu istisqa kan mutumin da sallar roƙon ruwa ta wuce shi kenan ya zo an ƙare wa adarakal hutuba ya zo ya samu huduba liman na huduba wannan da ya zo ya makara fa'ara da an yusalliya fil masajid sai afibati yake so ya yi ta a masallaci ko a gidan shi zaraja in ya koma me matsayin haka aka imam malik tambaya me matsayin mutumin da ya zo ana sallar shayar da ruwa ya zo ya samu huduba bai samu sallah ba a gida zai yi ko ya a masallaci ko in ya koma gida ƙala malik huwa min zalika fi sa'a isha'a fa'al aw tarak wannan iya da zabi in ya so ya a gidan ko a masallaci ko ko bari ba dole bane magana kenan abin da sai al-istimtar bin nujum masu cewa ana samun ruwa dalilin turmamuwa kaza shemako ko turmamuwa kaza ta kama shi yasa ake samun ruwa wannan ruwa ta gabata dai cewa imam bukhari ya roto musulmi ya roto wajen da ya gabata yanzu masalar neman ka cewa an yi ruwa dalilin turmamuwa ka ta tsaya an tun ta tsaya ruwa za a ta yi kwarar magana masalar ce zai magana فتحدثني يحيى عن مالك عن سهل بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة سبع بن دبيا ألا إثر سماء ألا إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال فأحسبها من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب abinda yake da ruwayar zaid ibn khalid al-juhani ke bada labarin cewa sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu subhi ibn hudaybiyah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallar asuba a shekara ko a wuri na hudaybiya inda aka yi sulhun hudaybiya bai'atul ridwan idan aka shiga makka a cikin wannan hali na aikin umara ba a samu ba kai sulhu to yayi wannan sallah ta asuba ala ithri sama'in kanat min al-layl a bayan wani ruwa da aka yi cikin dare nan an wa ruwa suna sama dan ganin yanda yake daga sama yake zawa ya ce a sama yani ma'ana ala ithri sama ma'ana bayan ithir ma'ana karshen wani ruwa kanat min al-layl wannan ruwan cikin dare aka yi shi kuma dare mai zuwa asuba ta yi da asuba ne ya musu wannan sallah bayan an yi ruwa an kare ruwan dare ne falon masar da ya kare sallah akabal alam nas sai juyo kalli mutane sai ke ce musu a tadaruna ma za ƙara rabbukun kun san abin da ubangijinku ke wada daga cikin ilimi na wahayi na ya kamashi labari mai allah ke cewa yanzu qalu Allah wa rasulu a'lam suka ce Allah da manzon shi su suka kowa sanin menene Allah ya faɗa musu girma na ba sani ba sun ba da gani sai ya ce qal ya ce qal Allah ya ce yana abin da faɗa asabaha min ibadi mu'minun bi yau wayewar garin Allah ya waye wasu wasu bayi daga cikin bayina sun waye gari suna masu imani da ni wa kafirun bi kuma akwai masu kafirce mini sun waye gari suna masu kafirce mini kenan jama'a bangare wasu suna iman sun imani da ni wasu kuma na kafirce mini kuna bitirce mini yanzu wannan nau'i biyu na mai imani mai kafircewa menene aka yi imani ya tabbata me aka yi kafirce sai ki ga musu fa'amma man qal mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi wanda ya ce an mana ruwa da fadala ta Allah da rahama ta Allah Allah ya so ya mana ruwa da fadalar shi da rahama shi wanda ya wada haka fadalika mu'minun bi wannan shine wanda ya imani da ni inji Allah kafirun bil kawkab ya kafirce ma tauraru masu ganin ruwa na sabka dalilin hadawar turman da ta huto wadda ta hudo wa'amma man ƙal mutirna bai nau'i kaza wa kaza wa'amma wanda ya ce an mana ruwa dalilin turmama kaza ce ta faɗi shi ya sa ruwa aka samu ruwa mai yawa dama haka na tsara ta wannan fadalik kafirin bi wannan shi ne ya kafirce mini muminin bilkaukab iya mai imani da turmamu nan cewa maganar mai da al'amari zuwa ga Allah shi ne imani dangana al'amarin na ruwa zuwa ga wani Allah kwatar mamuwa shi ne kafirci tunan mai urin kawurci ne mai hudda ka daga milla ne butirci ne dai kan mutum ikawarce makon da yake mai sa imanin kira magana akwai ruwa cikin sai musulun manzana ke cewa ma an amtu ala ibada min ni'matin illa asaba fariqun minhum biha kafirin ba ni'imar zanwa bayi duk da ka musu ta yi an waye gari wasu daga cikin sun waye gari suna masu kafirce ma wannan nima bi ha kafiri suna kwa ake bitirci a da suna kafirci ana kiran bitirci kafirci kenan rashin godiya rashin godiya ana kiran kafirci asalin kofar daga kafara ma'ana abin gatsa abin da karihi wani abu karihi ke da rashin ganin abu to wannan alakul halin ko ne ba kyaukin ne wannan shine mas'alar dangana ruwa da wani lokaci kaza shi yasa kuma amma nan laihin zama ko kafircin iya da alaka da ka ɗauki wannan abin shi ke sa ruwan akwai mamancin da alama muka ga misali alama kaza da kaka da yawar haka ake ruwa misali yana iya cikin dari ma yana iya ruwa da bazara da Allah yana iya yi amma mu dai a watan kaza ke mana ruwa wannan ba cewa ba abin da a haka ake muku ba cewa ba abin da yake a wani bai kafirci sai imam malik rahimahullah za mu ga hadisin da ka a gaba iya da alaka da wani magana sai ya ce da wani wanda makaranta dai ba imam malik ya kawo imam al-bukhari ya rubuta haka imam muslim ya rubuta ta حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت البحرية ثم تشاءمت فتلك عين بليقة abin da yake wannan ruwaya cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan an sha'atar bahariya idan girgije ya taso daga cikin teku kenan ya hoto kun san ayi munan ba mutum wanda yake magana zai kaman abin girgi ya tashi kaman hadli zai ta hadli ta yi gona ta kaman haƙi haƙi ya tashi iya tasawa da gizagizai ga gizagizai ya tashi iya tashi haka suke da wanda gidan da ke bakin teku ya samu masu bakin teku sun tana kana kamar kamar ruwan kamar hadli gashi a hili ko wasu don suke cikin dai bakin teku sun san da haka nan to yanzu ka ce manzala ya ce kenan in iya hudu idan shata bariya in hadiri ya huto daga wajen teku kuma sun mata sha'amat sai ta he koma ɓangaren gusu kai ɓangaren arewa sham kenan ɓangaren sham kenan ya huto daga teku a can lokacin nan mariya a tamar ruj ai iya yammacin madina yamma haka ke zuwa haka yamma jami'a yake da madina dai abu kenan in ta so in suka ga yayi wajen yayi wajen arewa ke zai ruwa ce wannan ruwa ne mai yawa ake samu shi a ce nan kenan akwai bambanci ko ana annabi kira bayar magana shi da shi ake kan hujjar cewa kenan akwai bambancin cewa zaza nan ce mai yiwa hadiri na gusun iya ruwa da yawa akan na arewa musakon ne mako ana ruwa da gaima amma mu yadda ya ruwa hadiri da gaima nan duk yawa gari da gaima ko hadirin mu imma da gabas imma da gusun ko arewa to sai zamanto mun saba mu ruwan muka hadiri na arewa a ce ya ruwa da yawa to ɗan wannan cewa adatan haka ake muku ruwa kamar za ku ce misali watan bako ya yi mu haɗa shirin ganin gona a haka taki a haka sassabe a wannan haka aka saba mana ruwa ba mun ce ba watan bako yake ruwa kenan wannan ba a ce ka ka hurta ko ka dangana magana zuwa ga wannan wata a adata wannan shi ne wani hujjar imama daga kawar wannan magana don kenan akwai maganar al'adatan a lokacin ake muku ruwa maka daga alama kaza eh wannan alama ana ana maka wannan alama ruwa ne mai yawa ka wannan daban ne da mai cewa dalilin turmamu wace ko tasirin iyaka turmamu ya sai ka samu ruwa magana kenan wannan kuma he mas'ala ta yan meteo yan meteo su masu bada labarin ruwa an kadiba wanda yake jin maganar su ta ake da alama zikita probability probability mana alama akwai probability kin abu akwai alamu za iya yawa abinda ba kata bane ba babu kat alama ce ana fatar me yanwa yanzu su suna da na'ura mai ganin hali daga nesa yanda misali kai in ka ce ɗan meteoro sun ce akwai alam hadiri kamar ka hurci ne so nawa kake ka hadiri daga ka shiga gida da gudu ka da kanka wace ma za a ruwa wace ma za a ruwa ka gida da gudu ka ji gida ka da kanka hadiri da gabas iya walƙiya to kai kahin ka gabas sun walƙe yadda kai ka ga hadiri ka kwashe kayan ka ka tsaye da gida da gudu ka ji gida ruwa ka same ka kana shirin ruwa zo kana zamani ruwa zo to su kuma kahin kai ka gani idanka suna da na'ura mai hangen hadirin daga nesa ta kilo dubu dubu suna da kasar na yawon labarai abin da kima amurka wani abin na'ura ce an ta gaibu ne ba gaibu ne a wajensu ba kilo ce gaibu wani abin allah gwada musu kai ne ba gani daga nan amma na sama zuka nan wanda zai ga abu wanda zai ga sama abin da kai kana gani kana kasan gini wanda ha sama gini a ganin kuɗi ne abin da zai tsinkayo ya ga tsinkayo shi ne kurin su daga sama suna da kayan hange na hadiri kuma da ta yi hadiri yau za ka ce ai zama ka labarin gane na hoto a cikin jirgi kaza daga nan ko a rumbu misali kowa ya san an san ta rumbu ne awa zuwa nawa magariba ka san lokacin take zawa ana kalke ko misali jirgi ne bala jirgi ya zama ka'ida sai a ce ya taso ar kaza zai zo ar kaza mun saba zuwa maka da kun shu kun sama sai kuma da ce muku to ga wani mun tashi daga jirgi kaza za mu sabaka misali a jidda cikin awa 4 da minti 30 haka zai gamu kuma ka zai ita da kanan to kenan su kuma za su tsinka hadiri suna sanin fahimta hadiri suna da ɗike ga kalkilar ke fitar suke da gurgurin iskar da yake ya su ce a wannan gurin da iska take yi daga wuri kaza za ta kawo da magaran a yar kaza shi ne za ta kawo gari yanzu na aiki da gurin iska ne ta hiyata ya ce wannan iska hadiri ya ce iyayewa akwai alamun hadiri a da magaran a cikin daren yau kun ce wata alama ta biyu zuwa sahiya akwai hadiri ba da bane ba suna ga a zuwa sahiya yadda zai zo da na shi nuna da sahiya na na'ura na abu na adam ba wani abu na gaibu a wajensu suka na kace gudu ga jirgin ne akwai hadiri suna ga jirgin ba ruwan ba suna maka jami'in suna mace gida ba ruwa ba suna maka jami'i mu gaga mu ta gida mu kare mu ta gida ba a ruwan da aka na ruwa to shi ma su ma haka ne ka tare ne hasashe ne na yanayi suke aiki da shi na yanayin suke gani na tahiyar iskar na haduwa hadarin na zuba ruwan kurin shi nan ka ake nan ba a kiran dan mutiyo ka dangana mai wannan kahuri kahuri ne tunda ya ba labarin ruwa yanda wannan annabi ke magana cewa in muka ga hadiri daga wuri kaza ya daga teku ya tashi ya yi bangaren arewa wannan ruwa ne mai yawa haka aka saba musu kenan akwai magana alama da magana to na wanda ake wanda yake da kahurcin hadarin mai da abin ga wannan abin shi ke illa shi ke tasiri ko nake magana alloba ko alloba amma kamar da abin hannun shi ne matsala amma ba tana tasiri kanta da kanta ke zuwa ta hada mutane ta yi ta kashe mutane zan gadi ban za ka san abin hikimar Allah yanzu abin da muke ciki a yau na wani alloba ta duniya ta corona ga shi dai hikimar Allah iya bada mutane ba su wa ne kaga inda zaman kanta take da duka ta kashe yan nijar gaba daya kaga amma su yanzu masu ilimin masu ci gaban ku wanke hannu ku sa babet ku sa kasa ko za a sa ko ka ta kama ka suna gidan take kashe su ko amurka akwai ɗarkun na kai wata biyu wata uku uku a turai wata uku spain a gidan suke ba hutu ba sa babet ba ba hutu ba ba hutu ba ana gida amma take kashe dubu sama da dubu a ɗaya rana inda babet ya kare a sa masa ma'ari a sa gama hannu a wuta waje a yawo ko inda ya kare su a gidi wannan mutane musu azuwa mutane da musu azuwa mutane musu azuwa ne mutane sa wallahi wani wa'azi ne kuma kima Allah yau a Nijar an bude duk abin da aka da aka hana na sallah da kasuwa da masallacin da komai an bude kasuwakin kuma hikimar Allah abin kullum ɗaukenka ɗaukenka babu ko ɗaya babu ko ɗaya wata na ce emporte wani ba kone zuwa ita a bakin yaka kama shi ba ka kyau ne ba kaga wannan su kuma za a turanci abin hama kawai yanzu garin da aka hoto zanci an koma an sake abin ya sake a garabe ya sake ya sake yaduwa abin kawai ka sa abu da hannun Allah ku ne kaga inda zaman kan take to mu a nan kenan kaga shi to amma da yake abin hannun Allah yake sai a ba wannan a kashe a raye wannan he kare mu babu ita a can akwai ta dan abu nake nan a hannun Allah yake gashi dai kana gidan ba hudu wata biyu a gida ba ka gidan kowa ba kana gidan ta yi ta kace ka Allah shirya da mawallar da haka kenan imanin san komi abu ne a nan Allah Allah ke lamarin shi kura kai dai ka yi bakin naka amma kakka dogara da wannan dubarar ka kakka dogara da ita Allah ba ta hudda ka kai naka amma ka ba abu hannun Allah kura وحدثني آه وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له من بعده أبو هريرة أبو هريرة عنه إن أكوا يكري أن يروى sai ce yau an mana ruwa bai nau'in fatah nan asu a can nau'i na jina musu nau'i haɗuwa turmamuwa kaza ya ce abubuwa amana ruwa dalilin mai fatai wannan buɗi da Allah in yi haka ta wani aya ma ya fatai lahu da nasu maramatin duk abin da Allah ya buɗe wa mutane na rahama falamun suka laha ba mai iya riƙewa ko bai son in wani iya daga cikin jigo na imani dogara da Allah ko mi'anin Allah ke illa sababi kaza in Allah ne ku da alkhairi wallahi ko mutum iya adawa da ku bai san ku abin da Allah ya same ku wannan haka ne imani mata duk imani da haka ne kuma duk gogoro mutum wallahi bai hada bai hana iya kallo waje kare ya mutu he ya mutu shi waje ne hana abu he ya mutu kuma kallo he ya mutu kuma ai abu a shi ana ba he ya mutu ai abu abu ne a hannun Allah duk da jirgin wani kaza wani kaza Allah ya bar shi ke mulki mulki na Allah ke shi ke ba Allah ya bashi mulki ba mai bashi baya muku shi ba ba wani Allah sai ka ce kullu wani mutane a hannun Allah take ku roki Allah ubangiji mutane ya yi muku sharru su shi ya bar su in su sai halaka su lokaci guda kai kwanan nan sati da aka sati nan kasa nan yammacin mu ko kwatu dibar ce ko wanda ake ji shi ne kurin ya an kare hijiran gado ko bi an kare a da sun sallama suna goyon bayan shi ce mutumin kirki ne ana kwamsayin ministry ana cikin shawara ta ministry kan yawadi bubububu likita ko magani ya mutu an kare ba shi gina ba kuna san shi to allah bai san shi bai so bai haka kurin sa'anin allah ke duka wani abu kawai abu ba da kare san mai a duniya ko mai gaba tsoro wallahi ko mai gaba tsoro inda matsala a koma ga Allah kura a koma ga Allah yayi da kura shine Abu Hurairah ke cewa kenan an mana ruwa da wannan nau'in wannan na budi na Allah ma yaftahu Allahu lin nasi manamatan fala musuka laha duk abinda Allah ya bude wa mutane na rama ba mai iya rike ta kuma wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di in ko rike duk duniya to ba mai yaka muku alheri in yi rike kayan shi ba mu ba ku ya ta muku ya da muku alƙawalin ƙarya in mun hau shi kenan kun wuro da kun talauci ya ƙare daga mun hau shi kenan mun muka hau shi kenan talauci ya ƙare ba ba zalunci ba sata ko shi ma ya ɓara wani shi ma ya duba ka suke ba za ka hake ba shi ya ƙare kuma komai insha Allah wani kuma kuna ɓara wani na sama mu muka hau za ka zaune ka shi ne ka ɓara wani mun haka muka tagani wala shi ranuwa kullum haka kullum ba kuma da ba daga ba Allah kiyaye kullum dai mutai kuma ga Allah kullum wallahi mai da Allah ku ta'adda Allah ka mana kware eh Allah ka wani shugabanni na kware duk mai ne cuta al'umma Allah mana maganin shi shine kuma abin yi kullum duk mai neman cuta al'umma zalunci al'umma Allah mana maganin shi Allah ka da sharri shi shine abin yi kullum sai annayu an istiqbal al-qiblati wal insanu ala hajati hana kallon alƙibla a lokacin da mutum ke biyan bukata kashi ko wutsari ba a kallon alƙibla حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافي بن إسحاق مولى لآل شفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس بهذه الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا ولا يستدبرها بفرجه abinda shi wannan makaca makaca maula makaca rafi bin ishaq maula li ali shifa ana ce mishi maula abi talha yace ya ji abu ayyub al-ansari abu ayyub sahabi ne umar ko da lokacin da manzo Allah sallama yayi hijira madina shine harkon masabki anan wanda ba nan masabki shi har manzo Allah masabki a madina hijira kayan ya gidan shi gidan shi fara sabka kuma gida lokacin ma haddabe ni kasa mutum kenan kenan muke da cini da zamanin muke da cini da beni da komi ai ba annabi kasa iya sama fataran ruwa zubi a sama yau kasa annabi a kasa ya ce ya za a yi daga sama annabi na kana kasa muna ruwa ya zama ka baiwa annabi da kili annabi yadda annabi ya hau sama kin annabi wai hawa beni no annabi ya hau beni an ba lahi bane hawa beni kaka ce ne hawa beni kaza kaza kaza eh annabi ya wabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi kudiba da manzala mai hijira iya magidanci amma tun yakin farko da shi aka hara tun badar ba abin da ba da shi ba manzala ya koma ga Allah shekara goma bayan hijira har shekara ta hamsin a shekara ta hamsin da hijira ana yakin turai na kustantaniya da shi aka je kula ba take fata allah mai shahada wajen buɗe kustantaniya annan sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa za a buɗe birane biyu madinatu hirka da roma madinatu hirkal roma itali rom ta yau kustantaniya wani yau muna jin labarin abin da ake a turkiya ana rigima ba kwasan da magana ba ana magana wani masallaci za a mai da mize masallaci ana ta hariya a rediyo an wa ardogar can a duniya ko turawa su yi amurka ta yi europe ta yi orange alman kowa daban-daban na shige unesco ta yi ba ta yi daba ya ka canji ya yi zalunci ba ya daba menene wa ba kwasan ba a lokacin muhammadu fatih annan sallallahu alaihi wasallam ya bari labari tun a zamanin shi zaburin constantinople da roma suka mai tambaya kwakwa a cikin sula sayan albani ya rasulullah a wannan birane guda biyu wacce su a fara budewa ita constantinople ita madrid girka ta girka za a budewa a wancan zamani akwai gwagwarmayya hamayya tsakanin rome da wannan constantinople mace istanbul a yau wannan cocin da ake magana a yau wuri ne da daular byzantiniya daula ce ta ta kirista amma suna da ƙarfi orthodox suna ƙarfi a turai suna hukumar tsakanin su da rom da aka ci mamadar fati shaga ta ɗaya kusa da wani abu ne kullum musulmi suna kai hari to sabai kullum burinsu a ce an buɗe da mu tun annabi tun sabai suke hawa ma kullum to shi ne ke hawa ma allah sa allah kai shi wadda wani yakin allah sa a yi da shi allah sa an je an hada shiga cikin tsallaka cikin turai a batu ake tsallakawa an wata tsallakawa allah mai cikawa ya shahada ana bai dawo gida ba a can yin shahada a turai za ka barin shi iya nan a turki sananne ne a turkiya shi abu ibrahim sani ta kabarin shi iya yaro jihadi fi sabilillah ji bi shekarun shi ya nuna hijira ma magidanci ne kuma a shekara ta mutum kenan shekara arba'in bayan hijira arba'in bayan hijira ta kuma samun shahada wannan haka da wannan wannan mata ina ga ummu alaci da annabi ta mata azra annabi ya gidanta da annabi ya mulki yace ya ga zakiya dariya yace me aka yi yace na ga al'umma ta kamar sarakuna kan kan kan jirgin ruwa kan batu suna suna zuwa sharbi da billah ya rasulullahi kari Allah kan cikin cikin su cikin harko Allah kan cikin su ya mata da suna aje a zo kasan da farko annabi bar duniya abubakar umar usman ta sinkiya sinkiya shiga turai za ta haɗari za ta shiga bato ƙarshe dai lokacin ma'auya ta neman wannan usulun usman da kai da abu da aka yi muhawarar da yawa kai ƙarshe da kurin suka angaje lokacin ma'auya suka har shiga turai da bato a shiga bato dubu dubu wacce guda aka shirya dubu aka shirya da bato aka har angaje shiga cikin turai to ita an ta da ita an tsallaka ta farko ita sai abin hawa doki sai mata kori sai ta musu a mataji da ta aka ji an ji ta dawo wani dawo wala mutu cika amma yadda jikin annabi mata da Allah sake cikin warko da ta kwara zuwa a takaice gaskiya addini ba haka zo ba addini ba haka bai zo ana gida kwance kurin ka cika sha ka kai da diyan ga kurin ku ci abinci mu je mu ja mu kyau sa ka masu kyau kurin ka je ka yawo ka zaka ba haka addini zo wallahi wallahi hidima saka ma addini wallahi ba haka zo ba sun ba da rayuwarsu ta dukiyarsu gaba ɗaya a taƙaice da ba Allah a cikin shahada ko musa abin musa abin musa na kuma kake wannan wannan wannan cocin to wannan birni na birzinta wanda aka mudu don da ba labari akwai Muhammad al-Fatih shi har mudu garin cikin musulmi an ji ma'ana zuwa sai shiga ya taka zuwa ya wuce wani sauna musan kan tana aka abin an ji ma'ana doke sai Muhammad al-Fatih shi ya samu damar bude wannan birni da ya bude shi to yanzu menene cocin babba ta garin da ake ji sai dubara da ƙarfi cikin garin ya yi murci komi amma hikima ta masu ta musulmi shugaba mai hankali sai ce ya saya zai ya sayi wannan coci a wajensu da kuɗi kuma da kuɗin shi ya biya yanzu tarihi iya zuwa iya zuwa wannan wuri aka bar shi masallaci sai yanzu wannan mustapha kamal ataturk wanda ya juyi ya mai da asalin kusa ainihin da ya ce ƙarshen a tarihin musulunci ƙarshen khalifa maka cewa wannan khalifa wannan ne wannan a turkiyya ke a tukaci ƙarshen halin musulmi a duniya a turkiyya ke shirkin wanda shi abulhamid abulhamid shi da ƙarshen halin musulmi a duniya da suka yi juyi suka kashe shi aka juyi mulki kamar a turk suka curi daular musulunci gaba daya aka zamanto kira sallama ba a yi a turkiya hulama wannan ba sahu idan ka shafo iskanci da wai alama iskanci ne ya shafo ba sa ba sa yanzu ba sa ba sa hula ba sa jalabiya ba sa jalabiya ya hana kiran sallah ya hana ya hana daura ibada hana a turkiya shi ne aka juye sai mai da wannan masallaci museum to wajen wajen wajen wajen wajen wajen a ce gidan kallo kallo museum gidan tarihi kuran to yanzu tura dan shigantakar turawa yanzu shi kuma Allah ka wannan wannan wannan Erdogan Erdogan duk da abin shi amma iya da kwarai an san kan musulunci yau ya san gomba musulmi kuma cikin da hikima tsare tsare sai ta do wancan tarihi tunda wani ne ya mai da shi toci ya mai da shi gidan kallo muna san taran muna san taran muna san taran da aka mai gidan kallon fa amma duk tarihi na ba suka rushe su turawa yanzu da wannan gidan tarihi suka tsaya ai ne suko tarihin tarihi ne ba dama da asalin cincin na gida kirista ne sun kiristan sai ko aka wuta takardu aka wuto da komai da komai na tarihi kuma ko an ka kawo wajen shari'a ta turkiya aka tabbatar da takardun ga su tocin sayan ta yi haka yace iya da hujja a shari'ancen su akan wannan wannan muse ta koma asalinta wannan juma'a ta wuce daga aka bikin daga in ba san ba ina ga wani mai zawa za a sada shi amerika amurka ta yi faranshi ta yi alman ta yi ƙungiyar kristoci ta yi za ki duwar mutanen makashirar kowa kai ya ce tarihi haka bada kuma ce shi ne adalci to wannan garin shi ne aka ce constantania constantania wata ce cikinan birnin da da shi ne cibiyar turai kirista ta duniya sun yi daula a duniya sun yi roma kaji a lokacin nan amma annabi ya ba labari za a bude yanzu an bude kusantaniya sauran ina muna jira roma sha da Allah zai kuma haka annabi ya labari haka annabi ya bishara za a bude ta kowane daura ta musulunci sha Allah to wannan muna magana a wannan abu sahabi abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana yana masar yake cewa wallahi ma adari kaifa asna bi hadal karabis musamman ya zan yi da waɗannan salangu makewaya a lokacin zamanin akwai wayewa a can lokacin ana ana dushe aka ce public dushe public ake a yan salanga wurin biyan bukata a cikin gari ya kana da kowa ya shiga to su a can tsarinsu ba su kaka ba ban ɗakin tasu tana ima ka ba alƙibla baya ko ka bata ka ba shi ne abu abu al'ansari wani sahabi ya kasa ne ba su ya zai da wani ban ɗakin tasu alhali ya ce wa ƙadƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ta haɓa hadukum na ga'id a ulbaul na halin manzan sallallahu ya ce mana idan ɗayanku ya ta biyan bukata ta bayan gari ko wutsari falasta ƙibla da ƙibla wa lasta dibir haɗu farji kai ya fuskanci alƙibla kuma kai ya ba ta baya da farjin shi to ne yanzu ya zami su kun ban ɗage su ba ruwansu da ƙibla kenan nan mene yake so kwatanta ha wannan zamani iyaka suna kan aƙidar cewa ba a kallon alƙibla da wajen biyan bukata kun ba a ba ta baya shine asalin magana kenan duk da wannan ba shi kadai ba dama cikin mayan sabai akan haka suke sabu huraira su dama cikin sabai akan haka suke duk da an samu zamu ga ruwa gaban sha Allah wannan shine dai abin da yake na mas'alar ayar da bagana ce babe ne na hana huskantar nahayu an istiqbalu qiblat al-insan al-hajjati ko mun zai yanzu magana hanin kallon al-qibla mutum iya biyan bukata kashi ko wutsari ka kuskanci al-qibla ka kuma ka bata baya mun sai a ce kenan ka kalle ma ka kalle gabas ka ba gabas baya ka kalle da magana kenan wannan ruwa Imam Bukhari ya rubuto da ta hadisi sai wa haddathani an malik an nafi ar-rajul min al-ansar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an tustaqbal al-qibla liqa'in aw bawl amma wanda wannan ruwa take cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana a huskanci al-qibla da bayan gari ko tsari yanzu da magana hanin ce he kun bayan wannan he ce ar-rukhsatu fi istiqbal al-qiblati li bawlin aw qa'id kuma nan kuma rangome da ya zo a kan fuskantar alƙiblar a lokacin mutsarin ko bayan gari haddasa ne ya haya an malik haddasa ne ya haya an malik an yahya bin sa'id an muhammad bin yahya bin habban an ammi wasi bin habban an abdullahi bin umar annahu kana yaqulu إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله لقد لقد ارتقيت على زهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقر بيت المقدس لحاجتي ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم قال قلت لا أدري والله قال مالك تو abin da yake ruwayar wasu bin habban yake ce abdullahi bin umar yake cewa inna unasan ya kuluna wasu mutane suna cewa kamar shi iya inkarin cewa ba a kallon alƙibla ba a ba ta baya lokacin biyan bukata sai yake cewa na yi mutane na cewa in idan ƙa'atta ala hajjatik idan ka zamna wajen biyan bukata filatista ƙibla kakka huskanci alƙibla wala baitul maqdis ko baitul maqdis kakka huskance shi a wancan kadiba a madina ɗayan biyu ne ko ka kalli yamma ka kalli gusun ka'aba an ka ba in ka kalli ka ba na ji a bayan ka betul magadis dan haka loka wajen baka kalli a can akwai kudus a kudus wannan da ka betul magadis da wancan zamanin ita ce an ka kalle ta ka ba kawo ba dan bata cikin annace kama kalla jami'a bukata a a kibla mu aka ce kenan ka'aba nan ka betul magadis da wancan wanda ya san wurin ana magana ne masu magana suna magana a madina mutumin madina in ya kalli in ya kalli ka'aba ya ba ya ba mata baya in kuma mata mata ya ba kawo baya kai ko da baka ba ba da mata mata mace ba saboda abin ka'aba ce kibla ce ake wa to nan shi abdullahi bin umar kamar iya inkarin wannan magana ya za a ce to he cika shi dalilin shi qala abdullahi abdullahi bin umar he ke ce musu laqad irtaqaitu ala zaharin baitul lana na hau saman wani daki gidajenmu wata ruwan ta gidan hamsa ne ya hau wajen kalle-kallen shi ya ce fara'aito rasulullah sallallahu alaihi wasallam alalibu na tayin mustaqbal baitul maqdis sai naga manzon sallallahu alaihi wasallama iya huskantar baitul maqdis li hajati wajen biyan bukatar shi nan mai so dawo sai manzon Allah ya kalli kibla tun da ya kalli baitul maqdis kenan ya ba kibla ba kenan ko kan tun da ce ya ga annabi ya kalli baitul maqdis kenan ya ba kibla ba nan hujja abdullahi bin umar kenan ba a ce annabi na to wannan sahabbai ne da dama suka tabbatar da manzo Allah ya hana magana ibnu umar cewa a kaida ta ta ta da wannan hadisi zama magana an tazo ana gabatar da hadisi qauli akan fi'i dan ihtimalikin nasa ko sufiya misali misali annabi ya ce ka ai kaza ka samu misali ya abu wani ya ga yana abun to muna gabatar da ka'ayin don iyakun hususiya bayan haka wannan ba hujja ba ce ba cewa wasu su kawo in ma har cewa ba hususiya ai a cikin gida ne a cikin gida ne ya yi ba a daji ba wasu su kenan a daji ba a hana ba ka a daji a hana amma a gida ba a hana ba duk da haka malamai manyan sabai suna shi ake cewa suna cewa sun yi suna nan ko a gida ne annabi ka keɓance ba nan wannan wani abu ne na halin keɓanta ba wanda zai ga wanda shi ma wani kuma da ƙirƙir ne gani ba da niyya muna ta gani ba kenan wannan bai bai bada hukunci ganin ya kai shi daya a cikin ban daki bayan shi kuma an san abin da ya hana kenan akwai wasu dalilai su kaka za a tsaya ji ku zama magana mahi kari za ka ji malaman hadisi magana mahi kari kurin cewa kallon alkibla ko a gida ka kalla ta da imam malik ya kawo ruwaya da hujja a gida za a gani akan haka yake wallahi wallahi amma da gaskiya magana ai shi zama sahaba abu yau da tsari ai abin daki ce yake maganar wannan ai ba gida bane ba daji bane ba ba daji bane ba a duban dakin ne yake ganin ya za a ya zai da wani ban dakin ya zai da ita amma shi ma a lokacin a tahimi a sarfaru ya zane kai ma ta iya sai da ta yi daga sarfaru gurin a sarfaru lagurin lagawarta a takaitar gaskiya ya ce wannan tsari aka ce na masu gini kowanda yake injiniyar muhim filankin gini in ka zo ku zaka gidanka daman ka shirya banɗakin ka takarɗi ibila ya bashi ƙwaranka wajen yin filankin gidanka ka takarɗi ibila kurin ya lafiya kurin sai dole sai ka ɗan karkata kaɗan to yanzu dai kenan a nan wannan magana ta abdullahi bin umar shi kenan iya ga ana iya fuskantar a cikin gida ana iya yi sun maƙal sai yake cewa shi abdullahi bin umar sai mana sai yake cewa nan kenan ya kaca wasu bin habbana ke sai yake ce mashi bayan mai wani magana ya ce la'allaka minan lazim saluna ala farakin iyayewa kai kana daga cikin masu sallah a kan cinyoyinsu kana cikin masu sallah a kan cinyoyinsu ƙala ƙultu la'adai wallah na ce wallah ban sani ba yi ba saba shiga kwanan da kwanan suke ba to me yake nihi masu sallah a kan cinyoyinsu ce malik zai maka magana a kan magana ƙala maliku ya'ani manuwar masu sallah ala'aurakin masalla a kan cinyarsu ya ce alladhi ya sujudu wala ya tafi al'arad ya sujudu wala su ɗin al'arad masu sallah da kwancin zaki kenan zai sallah sai zai sujuda misali he hannun shi wannan iya shi na saman ƙasa shi ne kenan a saman kenan bai buɗewa hannun shi a saman cinya saura a saman ƙasa shi ne kenan kana sallah akan cinyarka an ce kenan wanda yake sallah a ƙasa iya sujada iya dabke da ƙasa bai rabuwa da ƙasa shi ne ake ne a nan kenan halar ya saba ma suffa ta shari'a wadda ake budewa shi ke da masu sallah a tankware kuma zai sallah hannun shi rabi a kan cinye shi da yawa ga mutane inda baka bude haka za ka yi dole hannunka sai ya shimu ya karo hannun a kan cinye ka shi dai na an ce amma ganin shi ne ya yi wa sallah shi dai anan ya yi inkarin haka nan kin ya mai faɗa kan wani abin amma dai shi iya ga cewa kenan za a iya sallah za a iya biyan bukata a cikin gida ko da ana kallon alkibla wallah aka saura ku ina ga himu tsaya insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته